ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 28 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 28 ga watan 1 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin وظائف رمضان littafin da yake bayanin aikace-aikacen watan ramadan ina muka kwana ɗaya ne ko yawa 21 mun ta mun tsaya daidai qala ba'du salaf ko idan lam yakun za mu tashi إذا لم يكن في السمع مني تصاول إذا لم يكن في السمع مني تصاول yace idan babu kiyayewa a cikin kunne na daga gare ni mana in kunne na bai iya kare kanshi da kiyaye kanshi daga sauraron abinda baya da kyawu ana azumi wa fi basari ghaddun kuma in babu rimtsewa a cikin idanuna wa fi mantiki samtun kuma in babu shiru cikin magana ta fahazziya ko fahazzi idan to rabona a lokacin nan min saumi daga azumina alju'u wa zama shine yunwa da kishirwa kawai fa in qultu inni sumtu yaumi idan ni nace na yi azumin yini na ba ma sumtu ai ban yi azumi ba idan yana kalla abin da na ga dama in saurara abin da na ga dama in saurara in faɗa abin da na ga dama in faɗa ina azumi in na ce na yi azumi ban yi azumi ba ko da na ce ni azumi na yi na wannan yinin na to mutum bai yi azumi ba saboda mi saboda mutum bai kare saboda azumi ba wai kiyaye baki daga abinci ba ne sai ka kiyaye bakin kama daga mi daga muguwan magana daga zagin mutane da cin mutuncin mutane da gulma da annamimanci da duk wani abu da bai dace ba kana azumi kana zage-zage a ka ce ka yi azumi to ka yi azumin abinci amma baka yi azumin zagi ba kuma zagi ba da kyawu ko kuma kana azumi kana karya kaga ba ka yi azumi ba ko kuma kana azumi kana ta kalle-kalle kana kallon duk abin da idanunka suke so su kalla a ga cikin abin da idanunka ke son kalla akwai abin da Allah ba ya so ko kaga mai azumi bai kamata a ce ya kware idanun shi yana ta kalla kalla ba Allah ya kiyaye wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubba sa'imin so da yawa mai azumi hazzuhu raban shi na azumi din min siyamihi daga azumin shi al-ju' wal atash kishirwa da yunwa shine raban da ya samu ya ji kishirwa ya ji yunwa amma bai samu lada ba saboda ba ka iya bambanta azumin shi da rashin azumin shi ba ya azumi yana cin mutunci yana wulakanci yana watsuwa in yana azumin ma haka domin bambanci watsuwa da rashin kunya da rashin arziki da wulakanci ba ya da kyawu ko ba a azumi haramun ne ko ballantana uwa uba ana azumi dole ne mutum ya yi azumi da bakin shi dole ka yazumi da idanunka dole ka yazumi da kunnuwanka wa rubba qa'imin kuma so da yawa mutunan da yake tsayuwa ta qiyamul layli hazzuhu min qiyamihi as-sahar raban shi daga tsayuwar shi ta qiyamul layli shine hana idanun shi kwana kawai amma baya da lada ya kwana yana ibada amma bai nemi lada wurin Allah ba yayi ne da a ce yana yi ya yi don ya nuna ma mutane shi ma yana bi yana kiyamun laili Allah ya kiyaye wa sirru hada malam yace sirrin wannan shine anna taqarruba ila Allah lalle neman lada da kusanci zuwa ga Allah bitarkil mubahati da barin abubuwan da suke halattattu ne an halatta ma mutum su kamar cin abincin halal ne shan abin sha ruwa ne lemu ne shayi ne duk wani abu da za ka sha to su ne mubah halattaccen abu ne bai da alaka da addini alaka shi da addini ka ci halaliya amma cikin halaliyar nan da za ka ci to babu wani wanda ya fi wani da ba cewa tuwo ya fi shinkafa lada duk ɗaya ne wanda ya fi lada shine wanda ka shi ka ƙoshi ladar duniya kenan ka samu abinka ko kuma ka ce a tuwo ya yi abin nan kwamfutar da tuwo gargajiya ce tun kakanni da uwaye kuma kakanni da uwaye da suka yi ba matsayin ibada suka yi matsayin al'ada suka yi shi inda ka hisanto da shi kenan ka hisanto in ka hisan kuma shinkafa to ka hisan su dai ba addini ba ne addinin su yana shigowa ne ta wajen halaliya da kuma neman lada da su ka ci su domin me ka samu ka yi ibada domin ka samu ka yi ka yi karatun ƙur'ani ko ka yi sallah ko wani abu wanda ne za ka samu lada in ka ci abinci ko ka sha ruwa amma su halattattun abubuwa ne da sutura duka halaliya ne kawai mana babu wata sutura da wata tafi wata ta ce shadda ta fi yaji ko kuma shadda ta manyan mutane ce ta yan duniya ce yadi ya fi saboda shi ne na bayan Allah talakawa duk ɗai ne Allah ya baka kuɗi sa shadda in bai baka kuɗi ba tsaya da yadin ka kawai la yakmulu baya cika illa sai dai ba da taqarrubi ilayhi bayan neman kusanci zuwa gare shi bitarkil muharramati da barin abubuwan da suke haramun ne muna ganewa ko barin abin da yake halaliya ne ka bar shi da Allah ladan shi ba za ta cika ba sai in ka bar kuma abin da yake haramun ne a gari ka muna ganewa mutum ba cewa ya nisanci duniya kuma yana saba ma Allah ba ka nisance ta ba domin dama saban Allah shine san duniya kuna ganewa mutum ce ba zai sa kaya masu kyau ba sabi haka masu kyalkyali ba amma kuma yana shan wiwi kaga an yi ba a yi ba kenan ya gara ma ka sa kayan ka ka ce saboda kai duniya kake ganin za ga wiwi kana sha kuma kan kana bai ma matan banza amma kuma ba ruwanka da kaya masu kyau kai ba ruwanka da duniya ga duniya nan kana amfani da ita to in ka bar abin da yake halaliya ne ba za ka samu cikakkiyar lada wurin Allah ba sai bayan ka bar haram kuna ganewa ko wa manirta kabal muharramati duk wanda ya aikata abubuwan da suke muharramai ne thumma taqarraba ila Allah sannan yana bi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala bi tarkil mubahati da barin ababan da suke halaliya ne kana bi masabati man yatruku al fara'id to ya zamanto a matsayin wanda yake barin farillai wa yataqarrabu bin nawafil yayin neman kusanci da nafilfili mutum ya baya sallah azhar baya la'asar baya magriba baya isha idan sallolin farilla baya amma yana shafa'i da wutri yana rakatan alfajr yaya Allah zai bashi lada ko kuma mutum ya ce baya azumin ramadana amma litana alhamis ba wasa ba gudu ba jarraba litanin da ya alhamis ya amma ramadana baya zai samu lada Allah ba zai bashi saboda azumin litinin da alhamis nafila ce in kayan Allah zai baka lada in baka yi ba kuma Allah ba zai ce dami baka yi ba duk wani azumi da ka sani da azumin arafa da azumin sinta shawwal da azumin ashura duk wani azumi da ka sani in dai ba na ramadana bane ko kuma ba azumi ne na kafara ba to ba dole bane in kai kana da lada in ka bar shi kuma baka da laifi to sai mutum ya bar farilla ya ce nafila za yi kaga yayi aikin banza kenan Allah ba zai karba ba kamar mutum ne a kawo mai tuwo da miya sai shanya mai ya bar tuwo ya tashi ta shi zai koshi ba zai koshi ba dole sai ya haɗa tuwo da miya sannan me sannan za ya samun koshi wa fi musnad ya ahmada ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad annan ra'ataini lalle waɗansu mata guda biyu zamanin ma'aiki samata sun yi azumi fi adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a cikin zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fakadata an tamuta min al'atashi sai suka kusa su mutu saboda tsananin jin kishirwa mata ne guda biyu suka yi azumi kishirwa ta kama su sosai har suka nemi mutuwa kasan wani lokaci azumi haka yake in kai rashin sa shi shi kenan da sai ka ga mutum komi ba iri kawai ran nan sai ka ji kawai ba ka iya komi daga kwanci sai kwanci kamar ruwa Wayin wata kama su da kishirwa mai tsanani har su kusa mutuwa wa zukira zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya same su fa a'rada anhuma sai manzo Allah ya kawo da kai ana gaya mai labarin waɗannan mata guda biyu sai manzo Allah ya nuna kaman ba bai shi ba ya kawo da kai saboda sun yi laifi Allah ya sanar da annabi cewa sun yi laifi shi yasa Allah ya matsa musu da azumin nasu thumma dhukira talahu sannan aka ƙara gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ko wasu mata guda biyu fa suna can suna azumi wallahi sun kusa mutuwa saboda tsananin kishirwa da yunwa ba da hawa masu yawan zala ce to ba komai a kira su sai su zo suna zuwa fa amara huma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su an taqayya cewa su sa hannun su cikin baki su yi amai faqata sai kowace ta sa hannunta cikin baki ta yi amai suka amayo min aqadhin abinda zai iya cika akushi bana da abin da ke cikin cikin su gaba dai suka amayo shi zai cika a kushi na cin abinci kai har da ruwan kurji mana wannan mugunya kamar ruwan kurji haka kamar mugunya wadaman ko da kuma jini wa sadidan da kuma a wani abu kamar ruwan kurji wa lahman abiqan da kuma nama wanda yake mai wari sun yi abin wani nama ga yanan mai wari domin ma'aiki alaihi salatu wasalam فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna taini lalle waɗannan matan guda biyu samata sun yi azumi amma halallahu lahuma daga abinda Allah ya halatta musu me ma'anar wannan sun yi azumi daga abinda Allah ya halatta musu mana sun kame bakin su daga mi cin abinci da shan abin sha idan sun kame kansu daga abin da Allah ya halatta musu domin Allah ya ce da rana kakka ci komi kakka sha komi wa afqarata amma sun karya azumin su alama harrama Allah alaihim akan abin da Allah ya haramta musu mana suna azumin baki ba su ji ba su sha amma suna azumin zagin mutane suna azumin gulma abinda manzo Allah yake nufi kenan sai manzo Allah ya ce sai amai suna amai gulma suka yi dama Allah ta ce a yuhibbu ahadukum an ya kula lahma akihi maitan ba karitumu akwai wanda yake so ya ci naman dan uwan shi babu in ba imanin mutum ya lalace babu shi kwata kwata ba ba yadda za ka ci naman mutum cewa wannan naman mutum ne ka zanki daga yaji kana sa cikin mai kana ci sai marasa imani sai wanda zukatan sun kekashe sun bushe har hanjin mutunci suke mai wari wannan hanjin naka mai wari a soya masa zan dauka suna ci wani halitta su ta canza sun koma kamar ba mutane ba Raka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun karya azumin su a bisa abinda Allah ya haramta musu manzo Allah yace jalasat ihdahuma ɗaya daga cikin su ta zanna ila al-ukhra ya zuwa ɗayan wa ja'alata ta'kulani luhuman nasi sai suka shiga cin naman mutane da nan kuma yanda musulmi da yawa muke muna azumi sai mazan namu ita gulma mai ta giba mai ta cin naman mutane to naman fa kake ci magana kan wani bayanan ba tare da haƙƙi ba ba tare da abin da shari'a ta halatta ba to kaman ka zanna kana cin naman shi ne an soyo maka ko an dahu maka kana ci ko ka so ko baka so ba Allah ya kiyaye da haka dai kenan mai azumi ya kiyaye bakin shi daga bace-bace da zage-zage da cin mutunci da wulakanci wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce lis-sa'imi fathatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi yana da farin ciki guda a lokacin da za ya bude baki wa farhatun yana da farin ciki kuma da yake yi inda liqa'i rabbih a lokacin da ya gamu da Allah rana alkiyama a nan duniya za ka yi farin ciki rana ta ba da ka kai azumi ga ruwan sanyinka ga farau-farau ga kunu ga haki yan makka ce ko ya kuwa ce ko soko ne ko shu ne ga waɗannan soyayyen naman ka nan da ɗayan abubuwa gabanka da wani ɗan lemunka da wata yan banana ka ko kana murna ka kai azumi kana jin daɗi azumin yau ya ƙare rana ta faɗi yanzu za ka yi ta cin abinci har alfijir wannan farin ciki Allah yana son shi muna ganewa ko saboda lokacin da Allah ya kance na azumi ya kare aka dole kai murna kamar murnar ranar sallah ce an yi azumi talatin ko ba daya ana murna ana jin daɗi wannan murna murna ce ta ibada Allah yana son ta to haka ma ranar da zaka haduwa da Allah subhanahu wataala zaka ga sakamakon da baka taba tunanin irin shi ranar alkiyama Allah ce wannan duka saboda kayi azumi ne na baka to malam yace amma farhatu sa'imi inda fitrihi amma murna da farin cikin mai azumi a wurin bude bakin shi abin da yasa fa innan nufusa lalle rayuka majbulatun an halicce su ne alal maili akan karkata ila ma yula'imuha ya zuwa abin da yake dacewa da su min mata'amin na abinci wa mashrabin da abin sha wa mankahin da kuma abin da za ka aura kowace rai yanzu nan kowa da irin abincin da hiso a rayuwar shi kowa haka ba wani ya san tuwon haci tuwon hacin kuma na datsa wani kuma ya san na yami wanda za a jika hatsin sai gobe kowa haka ba kowa yanzu nan za a kawo a ce ga datsa ga na yami za a gwana ce mai ko mana datsan nan wani ce kai datsa mai kawo mana mai zamun nan kuma namomi ga su nan yadda ake sarrafa su akwai kilishi akwai tsiri akwai balango akwai datse akwai malku to kowane yanzu wani zai shekara bai ci malku ba ruwan da shi amma datse kan kullun sai ya dace abin shi wani ba abin da ya hada shi da dacen ba ya san shi balango yake so wani tsiri wani kilishi kowace rai da irin abin da Allah subhanahu wataala ya hada ta aka gwada ma matar wani suka gaskiya ya dace da mace ina ya samu ta cikin mata haka wata kuma aka gwada ma ka ce madi shi bai ganta bane da kyau koya aka yi shi kuma ya ta gani ita ta dace da zuciyar shi to haka nan ne rayukan ma halicce su sun dace da abin da suke so fesa galibi kowace mace kowane namiji yake samun mace aure ita ma ta samu mijin aure kowace rai da abin da take so wani abin da ya burge ka wanda za a ci san kuwa kin wanda ya rasa shi wani ba ruwai da wannan ita din ya ce ka amma dai mutane yanzu wannan ita ce san kowa din shi bai ka abin da ke ga jikinta amma kuma yawancin mutane dai suna so tana burge su amma shi ba ra'ayin shi ba ce to shine malam yace kowace rai tana da abin da ya dace da ita na abin da za ta ci da abin da za ta ci yanzu wani ya san lipton da ainihin tegar wani kuma duka yana so ni ka gani duk ina so duka duk wanda ka bani ina sha duk raina yana son su duka wani kuma ba ya san lemu mai gas ya san lemun da yake kawai haɗe-haɗe ne aka yi mai daɗi ba in ka sha ba ka wani gyatsa ko wani wani kuma duka ni dai ina so duka da ka wani ina so to haka ne kowa da irin abin da yake so to shi ne mala yake cewa fa idza muniyat min dalika idan aka hana rai daga wannan bi waqti min al awqat cikin wani lokaci daga cikin lokuta thumma ubiha laha sa'annan aka halatta mata wannan abun fi waqtin akhar a cikin wani lokaci na daban farihat to lalle rai za ta yi farin ciki bi ibahati ma buni minhu da halatta mata abinda aka hana ta anhu daga barin shi ko ba haka ba galibi da abin da aka hana ka za ka gana son shi galibi abin da aka ci kakka ba shi sa ake saba rikici da daban tsakanin uwaye da yara ba abin da suka san uwayen ba su so shi zaci sai su je wurin su dan takalo wada to sai su je su yi wani abu wanda aka hana su to haka kai haka rai take rai ba ta da bambanci da yaro ranka da kake gani yarinya ce sai ba ta samu yadda take so ba ko ba haka bane sai ga dan shekara 80 ya dauko ya shekara 15 auren ta zai matan su ta kai dai wani akwai budurwar zuciya me za ka yi da karfi kaɗai ji kan ya kawace son da yake yi saboda zuciyar shi na so budurwar zuciya gare shi to ita zuciya haka take wannan su ka tifli in ta milu shabba ala hubbin rabai wa in tafimhu yanfatimi haka mai alburda ya ce zuciya kamar da take ka tifli kamar dan karamin yaro take in ta milu shabba ala hubbin rabai yaro karamin gaban shi sai ta shan nono ko ba haka ba yaro in ba a yaye shi ba ya zai yaye kan shi ne in shekara biyar yana shan nono ba ya ce mamma na girma ko zai cewa sai dai ita tun yana dan shekara da rabi ko shekara biyu ta tsaida shi kana ga an tsaida shi ba yadda yake bari a ce an kyale shi duk radda ta danyi wallan nonon na ya gani sai kaga yana kokarin kai baki ta hana shi muke nan to in ta bar shi shi za ya bari da kanshi to ita ma ranka haka take duk abin da ka saba mata da shi to ba za ta bar shi ba to da haka da abin da rai ta saba da shi kuma yau aka ce ta tsaya za ka ga tana son abu ruwa ba su burge ka sai da azumi da rana in ka zo a musamman a arwala la'asar ba nan yin wata kai inda ta kai za ka ba ka san rabuwa da abin nan da buta gaban ka kana ta dan wani kana yaya ruwa kana kana zunda ba ka san rabuwa da su an haka tare sallah ma cewa za ka yi saurin tare sallah saboda an kace ma wasa da ruwa da kake to duk abin da aka hana mutum to zaka ga mutum yana bala isan wannan abu shine malam yake magana khususan musamman ma inda ishtidad alhajati ilai a wurin tsananin bukatuwa zuwa ga wannan abin kamar cikin azumin kenan fa innan nufusa to lalle zukata tafrahu bidhalika suna farin ciki da haka baba an adabi an ce da aka ce abin da aka hana ka da can to yanzu an baka dama ka yi ka kaga za ka yi farin ciki ko fa in kana zalika mahbuban lillah idan wannan ya kasance abin so ne ga Allah kana mahbuban shar'an to ya kasance abin so ne na shari'a idan farin cikin ka na bude baki Allah yana son shi to kenan shari'a ta yarda da shi in ka na farin cikin ma za ka samu lada wasu inda fitrihi kadhalika kuma mai azumi a wurin bude bakin shi kamar haka yake fa kama anna Allah harrama ala saimi kamar yanda kasancewa Allah ta'ala ya haramta ma mai azumi tanawula hadin shawat cin waɗannan sha'awoyi din amfani da su fi nahari siyam a cikin wunin azumi faqad adina lahu to Allah ya yi mashi izini fiha a cikin yinin azumi din cikin waɗannan shawoyi na shi fi laili siyaba a cikin daren azumi ko da zarar rana ta wadi shi kenan wa illa lakum lailatu siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum tahtaduna anfusakum فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون to kaga Allah ta'ala cikin dare ya halatta maka kusantar iyalinka ya halatta maka ka ci abinci mai kyau ka sha abu mai kyau ka sha duk abin da kake so mai zahi ne ko mai sanyi bayan rana ta faɗi bal ahabbu minhu almubadara ahabba minhu almubadarata Allah ma yana son gaugautawa daga bawa ila tanawuliha ya zuwa cin waɗannan abubuwan da aka hana shi da rana da zarar rana ta wadi to ya gaugawa yi ne ya yi su ya walilila a cikin farkon dare wa akiri da ƙarshen dare farkon dare shine lokacin da rana ta faɗi ƙarshen dare kuma shine lokacin ketawa mi lokacin ketawa bullawa alfijir Allah ya samu dace bal ahabbu ibadihi ilaihi mafi soyuwan bayin Allah zuwa ga Allah ajaluhum fitra wanda ya fi su gaugawa yin buɗe baki cikin bayi wanda Allah ya fi su shine mai yin gaugawan buɗe baki da zarar rana ta faɗi buɗe baki lima fi sahihaini saboda abin da ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim an salim marfu'an daga salim marfu'an manzo Allah ya ce la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe suna tare da alheri ba in dai suna saurin yin buɗe baki in dai ana saurin yin buɗe baki to ana tare da alheri ba a jinkirta da rana ta fada a sha ruwa da an ce ma rana ta fadi in baka sai da take faduwa ba in ka ji ladan ya kira sallah to sai ka sha ruwa ba sai an je ba sai an je masallaci an dawo ba ba sai duhu yayi ba wa na bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda marfu'an وللترمذي امام الترمذي رويته شي قال الله عز وجل الله mai girma da daukaka yace ahabbu ibadi ilayya mafi soyuwan bayina zuwa gare ni ajaluhum fitra wanda yafi su gaugawa bude baki to Allah ya hisan shi a cikin bayi وروى أحمد عن أبي ذر مرفوعا إمام أحمد يروي لك أبو ذر مرفوعا لا تزال أمتي بخير الأمة ba za ta gushe tana tare da alheri ba na ajjalul fitra in dai sun yi gaugawan buɗe baki wa akharu sahura kuma in sun jinkirtar da sahur to mutane da aka siya ki buɗe baki sai dare yayi sai duhu yayi wasu mutane an yi siyawa sahur kuma tun da wuri wannan duk sabanin addini addini cewa yi wa kulu washrabu hatta yata bayyana lakum al-khayf al-abyad ko ita ce ko ta sha sai kaga alfijir ya keto sai ka tsaya amma wani alfijir yana keto a zakare biyar da arba'in da biyu ko da uku zuwa da hudu ko da biyar ko da ƙari ma to wani tun biyar ne sahur shi kenan kaga wannan sahur ne da wuri ba a sahur da wuri so ake ka kai sahur ɗinka kamar biyar da rabi da minti biyar ko ma biyar da arba'in saboda alfijir ɗin bai keto ba yanzu ta cin abincinka matuka dai kana farke ko ci abinci sha ruwa ci abinci sha ruwa as a premi as a desert tourism ka sha cikin wannan daren dare mai tsawo kai zanne wani shikenan tun kare biyar ya yi sahur sai tawo masallaci ya taurike har alfijir ya keto sai alfijir ya keto azumin ka ke farawa ba in kai sahur ba sahur yana da iyaka daidai lokacin ketowa alfijir shikenan sai a tsaya to dan kakka shiga cikin alfijar din baka sani ba kenan zuwa da 35 ko da 40 sai ka tsaya aga yayi kai sahur karshe so ake a jinkirtar da sahur yawwa muna fahimta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk al'ummar da suke gaugawa buɗe baki suke jinkirta sahur suna tare da alherin Allah wa rawal hakim imam al-hakim ya rawaito وابن عساكر دان عساكر عن ابن عمر دغ عبد الله دان عمر وانس دكما انس مرفوعا مرفوع حديثي من فقه الرجل cewa yana daga cikin fiqihun mutum ta'jilu fitrihi yana daga cikin ganewar mutum ta addini wanda ya gane addini shine yake gaugauta buɗe baki wa ta'khiru suhuri da kuma jinkirta sahur din shi yanzu wasu wasu kamar haka suke sahun kawai suke buɗe baki haka dare ya yi sai mutum in ya je magarba ba ya dawo sai ya mai isha ya dawo ya buɗe baki wannan ya saba ma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa tasahharu manzo Allah ya ce ku zaki cin abincin sahur fa innahu al-ghidha'ul mubarak domin shi abincin sahur abinci ne mai albarka vitamin ma ne shine al-ghidha vitamin ne mai albarka Iraka akwai albarka a cikin yin sahur, kuma sahur yana saukaka ne yana tabbata ne da duk abin da kake iyawa. Wani ruwa yake sha, bai son abinci, in ya ci abinci matsala yake zama gare shi, zai tashi da safe ji kamar zai amai. Wani kuma zai ci da bino kamar kwara biyar zuwa bakwai zuwa goma shi kenan ya sha ruwa shi kenan. wani kuma zai samu kunu ya sha wani ya sha koko wani ya sha fura ko sabuwa ko tsohuwa haka yake jin daɗi wani kuma da abin da ya tare gaban shi abin da ya samu yana so in sun samu ne ya samu katon kwano cike da abinci ya ɗabi abin shi kawai saboda haka da abin da ka tashi ana so ko ba ka cin abincin ka tashi kwarburwa ko shayi ko wani abu ko lemu wanda dai cikin kake so ko da ba ka ra'ayin cin abinci mai nauyi eh kokari dan ka samu wannan albarka ka kurba wani abu haka ce akai ba ka cin komi saboda an ce yana da albarka to yi kokari ka yi kakkai wanda za ya cutar da kai amma in san samu ne ka samu abincin ka kace da kyau in lafiya lokaci a ci koma kwano da shinkafa ka gama da ita ko a ci koma kwano da tuwo ka kare da shi ko a kawo mamiya cike da kwano da biredi kamar bageti biyu sai kaga bayan su in kana lafiya abin da dai kake iya da abin da kai sune sahur kuma yana da albarka Allah ya kara mana albarka wallahu wa malaikatu yusalluna Allah da malaiku shi suna yin salati ala mutasahhirina akan mutanen da suke yin sahur duk mai sahur Allah da malaiku suna mai addu'a Allah na yabanka su ko mala'iku suna ma addu'a shi Allah yana yabanka wurin mala'iku yana cewa ku debo ba wana yana ci yana sha amma yanzu abincin da yake ci na sahur shine karshe na yau sai rana ta faɗi ko ya gani ba zai ci ba ko mun daɗin shi ji yadda kaga abinci yadda kaga an gyara nama an kawo shi kana azumin ramadana baka karyawa ka ce in da ya iba maka kai bude baki to ko mi za a yi ba za ka duk daɗin shi aikin banza ne saboda Allah ya fi shi wanda kake ma'azumin ya fi wannan kuma zai baka fiye da wannan kai da raguna na can na jiranka aljanna suna can suna jiranka shanu gasassu raƙumma gasassu ka taɓa ganin gasasshen raƙumi kuma ka canye shi ba wani kaɗan ya za ka ce bari ka je ka canye abin ka za ka yi gaba dai za ka gama da shi in kana so ma da ƙashin shi duka tamni aljanna ce ba wahala cikinta kai da wannan ke jiranka daɗi na can na jiranka wallahi daɗin da bai karewa ka ci daɗi ba ka zawo ba ka kumbura ba gyatsa da kayi gyatsa shi kenan kamar kayi bayan gari ne da bawali kenan sai ka ji kuma kana son wani kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai cikin ka ba zai cika ba Allah bai barin cikin ka ya cika da tallere na iri iri ga dace nan kala kala ga kilishi nan ga tsire nan ga balan gaya nan mai kyawo irin na aljanna tana jiran ka ni za ka yi da na duniya mai karewa mai sa wahala da saboda haka Allah zai ce mala'iku kun ga bawa na gaya nan fa yana son abinci da rana yana son abin sha da rana amma ba zai ba saboda ni na ce mai kai ci haka Allah yake gwada mala'iku su ko mala'iku sai su ce to Allah ka gafarta mashi Allah ka yafi mashi Allah karba zumin shi Allah ka saka mai da gida su yi tai har sai ta sha ruwa fa mala'iku na taba wannan addu'a daga wanda bai azumi ba ya tabi yayi asara irin wannan ina zai samun shi Allah ya kiyaye mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara sai a kira sallah yau ba tambayi ko karatun ne ya zo ba zata a gare da ya zo ba zata na'am Na'am. To. Mm. An gesta. A gaya maka amma sai wani ka mana alkawarin ka ka harnace su. risalar sallallahu alaihi wasallam suna da yawa akwai hadisai waɗanda suka inganta akwai masu rauni to duka dai babu wani abin nan da aka aka iyakance aka ce su kadai ne saboda inganta hadisi ko kuma cewa mai rauni ne kokari ne na malamai kana iya iyakance waɗanda ka gani kuma akwai littattafan da yanzu suna nan ba a gansu ba ai yanzu na nan suna matsayin rubutun hannu suna ashe cikin ɗakunan karatu na mutanen da suna can ashe suna jiran malamin da zai zo ya kakkaɓe kura ya gyara su ya hiddo su a ga hadisin su yanzu haka akwai su da yawa amma imam al-bukhari ya ce ya harda hadisi dubu so dubu hadisi miliyan ɗaya kenan ko kuma ba duka har da ce ba ba iyaka su kenan ba akwai waɗanda bai san su ba kaga hadisai suna da yawa na'am suna jiran ka Allah sa ko dubu ka har da ce inda ka yi tambaya na'am
kane a wuri matar magajin sa an yaro
ko ko ya halitta kane ya auri matan magajin shi bayan raso shi da ran shi ma sai ya aure ta in ya saki ta magaji ya saki mace kuma gida ɗaya suke ta hita kuma a mido ta ɗakin kane musulunci ya halatta a wurin sahabbai da tabi'an nan ba komi bane mu ma na al'adar mu ce ta mu ta baka fata ke da wannan muguntai to bale ya mata ya tahe shi ba to in ka wura sai a ce kai ma ka kashe shi cewa za da hannunka ya mutu don ka aure mai mata to Allah ya halal ne in aka yi babu wani laifi ciki amma dai bahaushe ya ce ana barin halak amma ba aya ba ce ba hadisi ba don kunya wannan ayar bahaushe ce su magabata ba don su cikin magabata akwai waɗanda matan suka rasuwa da kwana uku ya ga wata yace a daura mai aure da ita kwanan matan shi uku da rasuwa kawai ya mai gurbinta da wata ana zaman makoki shi kuma ga amarya musulunci ya haramta ne su ba ruwansu tunda an abu Allah bai halatta bai haramta ba su masu tsoro kuma yanzu bayan shekara ma an kana kokarin aure wata sai a ce kaf shi dama yana ga so yake ta mutu dama ta tsare mai gida ta kuma sai ka ji tsoron wannan babu wani ta riga ta cika kuma Allah ne ya karɓi rayuwarta kana son ta kowa ya sani ba shikenan ba to jiran mi za a mata ta riga ta wuce ko tana da ɗaya ko mi za su cewa su faɗi amma da tunda al'adar mu ba haka take ba kuma ba dole bane dama kuma al'adar mu ta zo da kaɗan saurara kaɗan jinkirta kaɗan yi haƙuri kare bakunan mutane ta yi haƙurin shekara biyar sa'an nan komi ya lawa ka auro wata a shi kenan ba ai ka san kai wannan ba a cewa komi kowa shiru zai ta zai wallahi yayi haƙuri ashe an san wahala yake shaka kyale shi a ba shekara biyar ai yayi haƙuri ai haƙuri ai ya kamata ya kamata to saboda haka don magaji ya rasu ya bar mata in kane na so ko tana son shi ko kuma aka ce ya aure ta in uwayensu na dare suka ce ko uwayenta ita yarinya ko kuma shi uwayensu maza suka ce ya kamata ka abalta ta hita daga nan gidan kai kokari ka aure ta ko uwayenta su faɗi haka nan ko kuma uwayen shi su faɗi haka nan yana ya yi babu haramun a ciki Allah ya samu dace ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا من الا فرجته ولا سائلا الا اعطيته ولا داعيا الا اجبته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض عنا ديوننا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين